goma سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا مذكر الخير فإن العالمين صلي على وذكرني ما أنساني الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وأصحابه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا يا كوان دكك إيماني لا تهولوا لها كذا كفا إن شاء الله والرسول هذا منذو وتهونوا أمانة كذا كما كفا إن شاء أمانون لا كباكو ما تمنتم عليه أبن لا كباكو أمانة أكيد wadin kula ta alamuna ba ku sani ba hasilin wannan kisa jiya muna yi ruwayi ba muka kwana kai manzon Allah sallallahu wasallama ya tsar yahudawan bani ƙurar ta kwana 25 ba dama su fita a garinsu amma mai dalili su bani kure za su dai tun da annabi ya zo madina suna masa sun mika kai amma suna munafunci lokacin da annabi ya yakin badar ya yi nasara sai suna cewa kada fa ka rudu saboda ka je ka samu larabawa wanda ba su da wayo kun yaki ka yi nasara mu ba haka ba ne ya wuce aka yi yakin udu yakin udu ya zo da rashin nasara akwai nasara amma da ba farko jama'a musulmai suka yi nasara daga baya kuma sun tsaya garin tarar ganiman yaƙi sai aka zo musu da baya sai aka yi nasara a kansu bayan sun koma sai aka ce za a yi badar na biyu annabi ya tafi su laraba maka ba su iya fitowa ba am to sai su yahudun madina bani kurai zata da banin ladiri to bani kurai zata din gidansu yana- a a garinsu yana kusa da garin da gidan annabi ne idan ka wuce baki'a to ga garin garinsu a gun ba su da nisa sai suka tashi daga madina suka tafi har makka suka yi alkawari ma an- la- eh, annan makka cewa su zo su yaƙi annabi su da su taimake su har su don fidda annabi a garin shi ne aka zo yakin handak wanda annabi da sabansa suka tona suka tona eh, eh, lambatu wanda ba a iya shiga garin ba Allah kiyaye amma sun tsara annabi da jama'ansa kwana kwana da kwanaki amma an sa- Allah sa an yi tona lambatu bayan da za ka yi ka wuce da doki saboda haka to su ne suka haddasa wannan su banu laliri saboda haka komai aka yi kaji annabi ba yakan fada ba ne mutane ba ne shi akan shi akan cuta to saboda haka lokacin da tsa- tsarewa ya yi musu tsanani yawa aka zo yakin handar din da aka yi suka Allah ya sa iska kawai ya kori mutanen sai aka bar su mutanen banu laliri da annabi sallallahu alaihi wasallam madina su annan da suka zo su dubu uku sun gudu to shi kenan da tsarewan yayi yawa a kansu sai sarkinsu sai ya tashi sai ya- ya- ya- ya- ya musu huba shine kabu dan asad binu asadin ya nuna musu wannan tsarewa fa yayi yawa yau kwana goma ishirin da biyar kenan a kanmu amma zan nuna muku wani shawara a cikin uku zaɓi daya wannan mutumi dai kun san shi annabi ne to mus- mu gaskata shi na rantsa muku da Allah abin ya bayyana mu gaskiya shi annabin Allah ne saboda haka idan haka ne to ba za ku samu mafita ba sai in an yi ɗayan abu biyu abu uku ya zaɓa musu suka ce me abu uku sai ya ce abu uku shine ku zo mu gaskata shi kawai mu huta makanmu don kuna samu sunansa a cikin littafanku sai mu amince jininmu da yayanmu da dukiyarmu da matanmu mun bi shi da gaske sai mutane suka ki suka ce a su ba za su yaka ba za su bi annabi baka matsayata sai ya ce to in haka ne in ba ku gaskata shi ba to ku zo mu taru mu- mu tsara takobi a gidanmu mu kashe 'ya'yanmu da matanmu mu lalata dukiyarmu mu fita mu tare shi a- mu ga abin da za a yi takubanmu na zare suka ce "Ah, idan muka kashe 'ya'yanmu da matanmu me muka yi ba za mu yi wannan ba ma ya ce to kun ga yau daren asabar ne gobe asabar mu yahudawa ba mu aiki saboda haka shi ma manzo Allah yana nan yadda mutane sun sun sake yanzu akan ba za mu yi komai ba to ku zo a daren nan ko za- za mu san wani dan fili eh, nasibu minhum galwa ko za mu sa- mu san fili mu tashi mu yaƙi annabi kun sani sai suka ce a ai ba za mu bata sabarin ruwa kaga duk shawaran sarkin sun ba su dauka ba sai suka ce to mu aika annabi ya aiko mana abulu baba abulu baba din nan sun saba da shi da ya zo mu shawarce shi kan abin da za mu yi to da ya zo sai su banin laliri da suka ganshi sai suka tashi maza da mata da yara suna ta kuka a fuskansa suka ce ya babu luba ba ka ga abin da ya sauka mana muna so mu sauka akan hukuncin da annabi muhammadu zai yi me ka gani to shi kuma sai zauzai ya same shi sai ya nuna musu in kun biya na yanka ne bai fada da baki amma ya musu ya ce in kun musu azafu da a yanka ku kaka nan kuma shi ne wanda Allah ce kada ka ci amana ka ci amanan Allah da manzon Allah da wanda ya baka amana to an baya bulu ba mata amana to ya ci amana to shi gana bubulwa mata ya ce ban gama tsayawa a dunduniya ba sai na tabbata na ci amanan Allah da mazan Allah don bai aike ni yi wani abu ba shi gana sai ya biya wata hanya ya je masallacin annabi a ciki a madina da ya je sai ya ɗaura kansa a jikin ginshikin masallacin annabi a raula kusa da ɗakin annabi ya ce ni ba zan rabu da wannan goba sai in allah ya karbi tuba na to annabi da ya ga jinkirin sai ce me abulu baba ta yi ne suka ce ai an ce ya zaga ya tafi masallacinka ya ɗaura kansa yana kuka akan ya ci amana annabi ya ce amma da ya zo da na roƙa masa Allah gafara amma tun da ya kai haka to sai kuma abin da Allah ya shi za mu gani ni ba zan sake shi ba tun da yake ya daura kansa saboda ina sai Allah ya karɓi tubansa sannan abu ba wata ya daura kansa a jikin kututture a cikin masallacin ya zauna a cikin masallacin wani faɗin ya ce kwana goma sha uku wani faɗin ya ce kwana shida ba ci ba sha yana kuka yana kuma ɗaure har ya zama baji ya yi kusa idonsa ma ya tafi shi kenan ya wato idonsa ya makanta matansa tana zuwa masa lokacin da za a yi sallah duk ta kunce shi ya yi sallah in ya yi sallah sai ta ɗaure shi tubansa ya yi da gaske ne sannan sai tuban ta sauka a ɗakin ummu salamata manzon Allah yana gun da asuba sai ta ga yana dariya sai ya ce annabi me yasa kake dariya kada Allah wato Allah ya dariyantar da haƙwaranka wato Allah ya sake maka murmushinka ta yi addu'a sai ya ce an karɓi tuban abu lubabata ne ta ce annabi ba na je in masa albishir ba ni ma an samu lada ya ce je yake masa a lokacin mata ba su tsari lokacin ba tsari sai ta tashi da ta tashi dama shi gunda ya ɗaure kansa yana kusa da ɗakinta ne sai ta buɗe ƙofar ɗakinta ta buɗe taga na masallaci ta ce albishin ɗinka abu lubaba Allah ya karɓi tubanka sabai suna cikin masallacin sai suka yi sauri kowa yana sauri zai kunce shi sai abu lubaba ta sai ya ce ni ba mai kunce ni sai annabi sallallahu alaihi wasallam to da gari ya waye aka yi sallah sai annabi ya kunce shi to lokacin da tsari tsarewa ya yi tsawo a kan su wannan banu ƙuraizata sai suka bi suka miƙa wuya za su sauka kan hukuncin sai abinda annabi ya yi to annabi sai ya sa mai hukunci a tsakaninsa da su shine sa'adu bin mu'az mutumin kirkin nan masoyin manzo Allah to shi kuma a lokacin da aka yi hakin handak na dambatun lokacin an masa rauni da yawa ba iya tashi an ɗauko shi yana masallacin annabi sallallahu alaihi sallama akwai akun shine kamar asibitinsu to sai annabi ya ce na hukumtar da sa'adu dan ma'azu to shi kuma yana cikin haiman a cikin masallaci mai daraja na wata limlata min aslan na wata mata na bani aslama ana ce mata rufaida tana ita take maganin mutanen da aka musu rauni don Allah take yi sai aka zo da shi annabi sai ya ce ƙumu lisayidin ku tashi duka ga shugabanku kaga annabi da kansa ya sa mutane suka tashi suka zai saboda mutum daya an ma ɗauko shi ne cukto yanzu ana cewa in ka tashi ma wani kamar da shi Allah in ka sunkuya ma wani kamar da shi Allah to ya za a yi in ka tashi kamar da shi Allah in ka sunkuya ma kamar da shi Allah saboda haka koya mutane tsaurin kai ko da ɗa ne in ya bi wannan ra'ayin shi ba dai sun koya mai iyayensa balle suna zuwa ya tashi musu annabi sallallahu ko ya umarni a mutum ya tashi ma shugabansu shine sa'adu dan mu'azu kuma duk wani shugaban kama dole ne a tashi to shikenan sai annabi ya ce to Allah an yi ya ce an hukumta ka na saka wato kai ne shugaban kwamiti mutanen bani zata sai abin da ka gani shi ne za a yi abin da ka gani shi za a yi shi ne allah ta baraka wata ta'ala ya da shi to sai ce to na hukumta annabi sallallahu alaihi duk mazajinsu kowane mutum babba a kashe shi don sun ci amanar manzo Allah wanda ya tashi tun daga makka har madina mil 450 fa don ya je annamimanci ya je kuma ya haɗa kai da ana har suka suka haɗu a jikin ɗakin kama suka yi dawafi to sannan akan a yi ma'annabi shari ya ce a kashe su dukkansu dukiyarsu duk a raba kuma matayensu da kurenginsu a mai da su bayi sai annabi ya ce sallallahu ya ce kayi hukumci da abinda Allah ya hukumci da shi a sama ta bakwai abinda Allah ma ya hukumta kenan a kashe su duka don munafuki bayan kafirci ga munafuki munafuki ko ya fi kafirci don annabi ya ce Allah ya ce innal munafiki na fi daraki la subali minan nari munafukai suna gidan kasa kasa na wuta kasa kasa har da fir'aunu ma yana sama da su saboda haka munafunci ba kyau Allah ka raba mu da munafunci to shikenan abin da aka yi kenan to shine Allah ya saukar da wannan aya ku muminai in dai kun ce kun imani kar ku yadda ku ci amalan Allah ku ci amana manzo Allah ku ci amana wanda aka ba ku amana abinda duk aka ce maka amana to ka kiyaye shi kowaye in ya baka amana in ya ba in kaga zai baka amana ba za ka kiyaye ba to tun da wuri ka ce ni ba ba zan iya kiyaye ba wa antum ta'lamuna ku kuna sani to amma kaga da ya tuba tuba na gaske Allah ya karbi tubansa mu je walamu ku sani annama amwalukum dukiyoyinku wa auladukum da yayanku fitnatun fitina ne wanda take kaiwa na sha wanda take zama fitina a sha'anin lahira in a duniya ya'ya da dukiya ni'ima ne to in ba bi da su hanya mai kyau ba to yanzu zama fitina don da 'ya'yanka ma in baka rene su renu na addini ba da su za su so muku shara da su kama a kasu ta Allah wannan ya ce amana ka bani shi bai nuna min hanyar alheri ba wa'anda la Allah inda hu ajirun azimu lada babba yana gosa Allah ka ba mu lada babba wala ta hutu bi ra'atul amwal wa waladu ba za ku tsaye ma Allah ba don kiyaye dukiya da kiyaye yaya da kuma ha'inci saboda su kada ku kada ba saboda son yayanka da dukiyanka kada kai ha'inci mu je wannan aya ta sauka ne na karɓan tuban abu lubabata wannan ginshiki nasa har yanzu ba yana nan a madina in ka shiga masalacin annabi a raula to raula za ka ga ko irin irin fentin da aka yi ma ginshikan gun da bane to a jikin ɗakin manzo Allah za ka an rubuta an rubuta wannan shi ne guntuban abu lubaba an ce har yanzu kai ma an kaje da niyya karin gobe gun Allah zai gafata maka har yanzu ba a cikin ginshikan an bashi wannan yana nan a cikin masallacin annabi Allah ce ya yi wallazi na manu ya ku wanda kuka imani in dattakula in kun ji tsoron Allah kuka tuba kuka koma gun Allah da gaske yaj'alakum qur'anan zai sanya muku maraba bainakum wa baina mata tsakanin ku tsakanin abun da kuke tu tsoro na wuta fatan juna sai ku tsira wa yukafiran ku sayatikum zai ka kankare muku munanan aikin ku wa yakfir lakum zai gafarta muku zunuban ku sai irin yadda Allah ya mabulu babatan haka ji Allah zai ma kowa wanda ya tubi da gaske wallahu zulfamul azimi Allah mai falala ne babba saboda haka shi mai karban tuba ne kamar yadda ya karbi tuba abu lubabata haka yake karban tuban dukkan mai imani Allah ya da wannan dalilin da san wannan aya dama ayoyi guda bakwai sun an ce a cikin surar nan su ba makiya bane ba madaniya bane makiya ba makiya bane na madina ne to wannan shine farko hasinsa ƙurayshawa sun san sun matsa ma annabi da gaske da sabon annabi har suna ƙaura suka tafi habasha to da lokacin da suka san larawa lansarawa mutan madina sun zo sun yi imani da annabi nan kuma su sha'anin ya tafa kamu abin ya girmama sosai suka bayyana ma annabi cuta fashta ma na farin minki bayan ƙurashin sai wasu jama'a na manyan ƙurashawa suka haɗu a gidan shawara liya ta shawaru don su su shawara fi amurka su da ya yarda su yi annabi ne kam manyan mutanen makka sun zama mutum takwas ne manya a taron da ulbatu da shaibatu ‘ya'yan rabiyatu da abu jahid da abu subiyana da dumatu ɗan addi da nariru ɗan harisu da abul buksuri da shamu to wayannan su ne suka haɗu da zam'atu ɗan asodu su bakwai takwas suka haɗu su yi shawara to yanzu mai za ma annabi sun ga duk abin da suke masa nan bai sa shi ya bar addinin ba to me za a yi sai suka haɗu a gidan shawara kaji farkon gidan shawara kenan aka gi a makka aka gina gidan shawara to sai suka haɗu da su yi shawara da yadda za su da annabi sai suka suke na fajahun iblisu sai iblis ya so amma a sifan mutum tsoho najidu ya zo tsoho zai shiga cikin taron suka ga shi bako ne suka ce kai na za ka je suka ce suka ce masa kai ne wa ya ce ni ne tsohon najdu daga najdu na so daga najdu na so na ji cewa za ku halu ku yi shawara ne sai na nufi zan zo in halarci shawaranku ya wuce wasu wasi zai zo ya yi shaida da ido da ido domin ba za ku rasa wata shawara a guna ba ko nasiya sai suka ce to shi ke shiga sai ya shiga sai aka buɗe shawara farkon wanda ya bayar da shawara shine abul bukturi ya ce amma ni kan abin da na gani ku kama muhammadu sallallahu alaihi wasallam ku daure shi ku jefa shi a cikin wani ɗaki ku tabaibaye shi kuma ka ku toshe kofar ɗakin ku bar shi shi ɗaya cikin ɗaki sai ɗan taga ƙanƙani wanda za ku rika jefa masa abinci da abin sha kaji shawarar kenan shi kenan sai wannan tsoho da ya zo sai ya masa tsaba ya ce kai ba ku da hankali ne kai muna yin naka idan kun yaka mutanensa za su yake ku su fitar da shi a dakin idan sun fitar da shi a dakin tilas ka gaba ku yi nasara ba sai suka ce gaskiya tsohon nan ya yi gaskiya to sai shi kenan sai hishamu dan amru ya tashi ya ce ni ina ganin ku ɗauki annabi muhammadu ku ɗaure shi ku ɗora shi a kan raƙumi ku fitar da shi raƙumin a wannan garin na makka a tsakaninku ya tafi can in ya so ya halaka a jeji duk abin da ya yi bai cuce ku ba sai wannan tsohon na jadu ya ce wannan ba ra'ayi ba ne a sai baka da hankali ai ba wannan ba ra'ayi ba ne kwayo nufi ga mutum wanda wawayenku sun bi shi ku fitar da shi a gari in ya je fada cikin wasunku shi kenan ya juyar da hankalinsu in kun yi haka ba ku ganin ne daɗin maganansa da sakakken harcinsa in kun yi haka in kun yi haka to zai tafi ya karkatar da wasu mutane ya karkatar da zukatansu har su zo su yaƙe ku su fitar da ku a cikin garinku saboda haka karku yaka. haka sai abu jahal mai mugu ya tashi ya ce to amma ni abinda nake gani ku kama muhammadu ai ku bar muhammadu ku taro samari a kowane kabila a kawo samari mai karfi a bashi takobi su je gidansa su dakace shi in dare ya yi su sare shi su yi masa sara ɗaya su kashi idan sun kashe to kisa duk suka kai mutane suka kashe saboda kun ga kabilansa ba za su iya ramawa ba idan an kashe sai jininsa da ya rabu kawai cikin kabila a ce mu biya diya to ba ni zaton wannan diyan ba ni zaton bani hashim kabilansa da su iya yaƙi da ku dukanku matukan abin da za a yi sai dai su nemi diya al'amarin diya kuma a gunmu abu ne mai sauki sai mu biya sai ya ce tsohon ya ce wannan ya fi ku kyakkyawan ra'ayi wato a haɗu a kashe shi kawai shikenan sai suka rabu akan da a haɗu a kashe annabi sai malaka jibrilu ya zo ya bai annabi labari abinda mutanensa suka yi shawara amma shi Allah ya masa izini a yau ya fita ya bar garin makka ya koma madina ta daga wannan sai annabi da dai sai annabi ya fita ya tafi gidan saiduna abubakar a nan suka shirya za a yi tafiya da suka fita daga suka je kan jabalu saurin suka shiga cikin kogo kogon da na fada muku na ɗaya sun shiga na ya kasa musu suka je kogo na biyu kogo na biyun nan yadda Allah ya shimfida ta wannan damanka ta hannunka na dama kamfani mai laushi mai shimfidadde ta tsakiyarsa kuma yashi ne gunda suke sallah ta gefensa kuma gunda ake shiga shi kuma shi ma dutsen ne suka shiga idan ka shi kogon ya zai ko dogo ne zai kai tsawon kanka a ciki to sai suka shiga suka fita suka daga nan suka tafi suka kwana uku a kogo sannan sai annabi sallallahu alaihi sallama ya ce masayiduna ali aliyu yau ka kwanci a kan shimfiɗana kuma ba abin da ya same ka ka ruhu ma da mayafina babu abin da zai so gare ka duk abin da suka yi niyya ba zai same ka ba annabi ya bar sayyiduna a gari don mutane suna ba shi amanan ajiya ya ce sai ka bayar da kowa ajiya kai ɗaya ka fita ka je madina ka same ni shi kenan sai annabi ya ɗebi ya zo sai mutanen kuwa suka zo da daddare suka haɗu a ƙofar gidan annabi akan ya yi bacci su zai su kashe shi suke nufi annabi sai ya fita yana karanta suran yasin fa'an sai nan fam la nuna sai ya ɗibi yashi dukkan samarin kowanne annabi ya zuba masa yashi ya fita kuma ya bar yashin a kansu wani mutum ya zo zai wuce ya ce me ya same ku suka ce muna sauraron wani ne ya fita mu kashe shi shi na annabi ya ce bayan ya fita don gashi har yanzu zuba muku yashi a kai kowa ya shafa kansa ya ji yashi to abin da aka yi kenan a darun nadwati gidan gidan shawara to saboda haka annabi da ya tafi jabalu saurin sannan ya zaga ya bi hanyar bakin kobi ya yi yamma da makka ya kama hanyar madina ta arewa muje alhali shi ya fita garin ta kudu ne muje ka tuna lokacin da suke maka makirci kafirai a gidan shawara wani yuzbitu ka don su ɗaure ka su sa ka a ɗaki su toshe ɗakin iblis ya ce musu a ba shawara ba ne wannan an yi ko su fitar da kai daga garin makka a ɗaure a bayan rakumi nan ma ya ce musu ba shawara ba ne an yi ko su kashe ka dukkansu saran namiji guda ɗaya samari su kaska wayan kuruna suna makirci wayan kuruna Allah yana saka musu makircinsu Allah yana shirya sha'anin da zai ma annabi bayana wa ilai ka yayi wahayi gare ka ma dabba ruhu abinda suka yi shawararsa wa amara ka ya ummune ka bil kuruji ka fita ka bar magarin makka wallahu Allah khairul makirina ya bi dukkan masu iya makirci sakamako Allah sai yana saka mu mai makici da abin da ya yi muje عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا ولو نشاء
wa za tullalayhim ayatuna idan an karanta musu ayanmu na alkurani su kafirai ƙalu sai su sai ai samina mun ji ƙad samina mun ji amma mu ma launa sha'u da musu laƙunna da mun faɗi misla haza kaman wannan shi ne lalur ɗan harisu ya faɗa shi mutum ne mai fatauci yakan tafi ƙasan hiyara ya sayo littafin tatsuniya ya zo yana karanta wa mutanen maka an ana karatun ƙurani yan nauka ne ya ti hiyarata ya karta fatauci hiyara fa ya tsari kutuba a farin ajimi ya sayi littattafan labarin ajami yi wa jisu biya da makata ya zo yana karanta wa mutan maka maimakon su ji ƙurani sai su ji tatsuniyarsa to shi ne ya ce ai da na so ni ma sai in faɗi irin wannan saboda haka wannan ba wani aika ne ba daga Allah in haza ba wannan ba komai ba ne alkuran nan illa a sadirul awwalina sai dai tatsuniya ne na mutan da shi ko gashi yana ka musu tatsuniyan mutanen yanzu su kalila wa dimna yawa mu je ka tuna mana iskalu yayin da suka ce mutum ɗaya ne ya faɗa abu juhal an karanta masa ƙur'ani ya ji yansa ya ɓaci ya ce allahumma allah in kana haza huwal haƙu in wannan abu da muhammadu yake karantawa ya zamo shi ne gaskiya to ba za mu yi imani da shi ba in gaskiya da mai indika daga gunka fa'amdir alaina hijaratan kamar na ruwan duwar wasu mina sama daga sama a witina ko ka kawo mana bi azabin nalimin wani azaba mai raɗi a layin kari kan gaddan wannan wannan fadin ma ya ce nalilu ɗan harisu ne fara wa gairu da wani isa za a yi yana isa za yi yana kuma ɗaya mautarwa mutane akan rashin basira akan yanke ƙur'ani ƙarya ne saboda haka in ƙur'anin gaskiya ne to a masa kaza da kaza Allah ko ba ruwansa ko yanzu kafin irin wannan ba zai maka ba sai lokacin ka ya ƙare mu je Allah ya ce wa makarar lahu ai Allah bai zamo liyu azabahum ya musu azaba ba da abinda suka roƙa cewa a ka musu a musu ruwa daga dutse daga sama ko azaba mai yi Allah ba zai musu ba wa an tafi kai annabi kana cikin su lokacin annabi yana garin makka a gunda annabi yake bala'i ba zai sauka ba kuma amma don azaba in ya sauka kan game kowa to ba yin azaba ma al'umma kuma sai sai bayan fitan da annabinta a cikinta kuma da annabin ya fita ai Allah ya musu azaba din wa ma kana lahu Allah bai zammu mu'azibahum yana musu azaba ba wa hum yastakbiruna suna neman gafara lokacin da suke cewa suna dawafi don suna kafin su ma suna girma lakin Allah suna da wafin Allah lakin Allah suna ce naka Allah muna neman gafaranka to wannan ma mai yin haka ba za a masa azaba ba wakila ce muminin musallafuna su ne muminai masu rauni suna cikin garin su ba su da daman fita so shi kenan shi ne Allah ke ce lauta zai yi nuna azabnan lazina kamar minhum azaban alima da sun rarraba mumini daban kafiri daban da mun yi azaba mai rarri ma sauran kafirai to saboda haka matukan kai kana nan matukan sauran muminan da ba su da ƙarfi suna garin to Allah ba zai musu azaba ba matukan kuma suna dawafi a lakin kaba ko da yake dawafin al- ba ba- ba dawafi da kirki ba ne amma allah bai ba zai musu azaba ba wa malawun me ke gare su wa malawun me ke gare su allah yi azubin allah ba zai musu azaba da sara da takobi bayan fitanka ba kuma wal- bayan masu mumine masu rauni sun bar garin me zai hana a musu azaba ba abin da zai hana matuwan wahum ya su duna su suna tara mutane yamna unan nabiya suna hana annabi da muminai anil masjidil haram ga masallaci mai daraja sun bar an yi ya dufu bihi kada su da wafinsa ai ba yadda za a yi ba musu azaba ba saboda wannan hali hal- halaye nasu shi ne tare mutane ga addinin Allah suna da kuma hana dawafi a dakin Allah wa ma kanu auliya su ba ba zama masoyan Allah ba kamar yadda suke ce- cewa inau da yawo ai ba maso Allah illa almuttaqun sai masu tsoron Allah mai tsoron Allah shi ne masoyin Allah wanda ba ya tsoron Allah shi ba masoyin Allah ba ne walakin aksarahum amma yawancinsu la alamun ba san haka ba suna zaton su ma wai ibadan su karbe ne alhali ba haka ba ne yawa Allah wilayatu lahum alai babu wani soyayya ga Allah a gare su ba su su mu je
وما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء وتصفية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون
kuma kana salatin sallan su bai zamo ba inda albaiti wajen ɗakin kaba illa muka an sai feduwa wata ziyatan da tafi abinda suke kenan in sun shiga ɗakin Allah suna feduwa suna tafi jalu zalika mauli a salatin sun ya- sanya haka shine matsayin sallansu mata umiru biya ko a ce su su- su- su sallah sai su fi sai su daga zaga dakin Allah suna feluwa suna tafi Allah kiyaye ne ya cancanci azaban Allah fa zuqul azaba ku dandana azaba bima kuntum takfuru saboda abin da kuke kafirci ku dandana azaba saboda kafircin ku inna yuqalu ana innal mukaa ana cewa tafi da tafi eh, eh, feduwa da tafi ai an- an san wannan ba jinsin sallah bane ko ya aka sa su aka a- aka sifanta su har aka yi togo shine wato su ma suna ganin haka din da suke yi feduwan kaman um, um, mutane ah, hausa suna cewa ka- feduwa karatun an ne in yayi dubu ya sauke to su suna ganin wannan din ma daidai ne da karatu to mu je
إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون innal ladzina kafaru ka san wanda suka yi kafirci yunfiquna amwalahum suna badda dukiyarsu suna cewa cikin yaƙi da annabi Muhammadu su duk kashe dukiyarsu a kayan su yaƙi annabi ne har yau har gobe haka kafi- kafirai suke liyasuddu don su tare mutane sabila ga addinin Allah ta fasayin fikuna za su ɓadda dukiya sun matakun sannan ta kashe kasance ƙarshen al'amarinsu hasratan alim shi ne tabewa zai zama nadama saboda dukiya ta tafi abinda suka yi nufi bai samu ba sun masannan yi gulabuna a rinjaye su saboda haka haka za a yi a rinjaye su tun a nan duniya sun bada dukiyarsu bukata bai biya ba bukatarsu shi ne a bar addinin Allah kuma ba zai yiwu ba mhm. wallazi na kafaru wanda suka yi kafirci nasu alaihi masu wanda suka yi kafirci minhum ila jahannama yusharuna su za a taro su ne zuwa ga wutan jahannamu Allah kiyaye mu
ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون
saboda menene a za a taro su a cikin wutan jahannama Allah ce liya mizra lahul habisa domin Allah ya rabe tsakanin kazamin abu shine kafiri mai ɗayibi daga tsa- abu abu mai tsarki daga tsakanin abu tsarkaka shine mumini saboda haka kafiri za a kai shi wuta a masa azaba mumini da ba shi aljanna ya zauna ya ji daɗi Allah ka taimake mu Mhm. mu je wai ya Allah ya sanya alhabisa kazami shine kafiri ya sanya shi shi kazamin abu ala ba- ba ya ba lahu shashinsa ala balin kan shashi fayar kuma hu sai ya- ya ya hada shi jami'an gaba daya a cikin wutan jahannama ya yi ma'uhu mutarakiman alabali Allah zai hada shi yana haihaye wa- mutum kan mutum fayaji alausan ya hada shi ya sanya shi fi jahannama a cikin wutan jahannama ula'ika waɗannan kuma alhasu na sunni tabaku gaskiya tabaku kenan Allah taimake mu Mhm.
وهم للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يقولوا قد مضت سنة الأولين
Kuli ka yi faɗi lillazi na kafaru ga kafirai kamun abu yusuf ya na da mutanensa lokacin kuma abu jahil an kashe shi a badar in yanda in sun tike suka bar kafirci suka bar yaƙi da annabi muhammadu suka bar yaƙansa yabbar lahun ma kasarama abin da ya wuce wanda suka yi da sai a gafarta musu kaji allah karimu in sun yi haka to abin da zai sami su kuma idan sun yi furuci da kalman shahada da gaskiya suka na gaskata shi wannan kalman shahada shine kalman tauhidi to to wannan kalman tauhidi nan shine dalilin mutum ya tashi daga littafin matsiyata 'yan wuta ya je littafin masu arziki 'yan aljanna inda ka san haka wannan falala ya ya faru ya liman sabaka da hukuru wanda ya riga ya yi kafutu ne in ya faɗi shahada Allah zai fidda shi daga matsiyata 'yan wuta ya sa shi masu arziki 'yan aljanna to in ka san wannan ka tabbata to menene kuma da mutumin da tun dama musulunci ya riga ya gare shi mun gode wanda tun dama mutum mumini ne ya mutu kuma da wannan kalmar shahada shi kuma meye matsayin sakon Allah shi ne aljanna kawai to ya- ya ya rayu mumini ya mutu musulmi imamu sunusi ya ce akwai kan mai hankali ya yawaita zikirin Allah da da kalmar la ilaha illallah ya tara hankalinsa duk gare ta sadaba da abin da ta taro gare shi na ma'ani kalman hata cuɗanya da zuciyar mutum da namansa da jininsa to in haka ya yi to zai ga abin mamaki na asirin Allah zai ga mamaki na Allah labin malayar huta ta abinda ba zai shiga ƙarƙashin idaya ba Allah zai yi masa haka in mutum ya lazimci kalmar la ilaha illallah muje wayan ta hudu in kun goma zuwa ga yakan annabi tsakanin alamalar musulmatin lawalina muryan al'adar mutanen farko ya wuce sunan mu ga mutane na farko shine aka halakar da su to haka za mu yi ma dukkan wanda yake kin annabi yake yakan annabi wa qatilun ku yaki kafirai hatta la takuna fitnatu hal kafirci ya zama bai saura a duniya ba la tujada fitnatu ba za a samu shirka ba wa yakuna dinu addini ya zama kullahu dukansa kulluhu dukansa lillahi na Allah ne Allah shi da yake bautawa ba a bauta ma wani Allah fa'inin da in sun bar kafirci fa'in la Allah bi mata ya maluna basiru masani ne mai gani ne da abin da suka aikatawa Allah dai saka musu da haka shi ne su fita daga cikin diwanin matsiyata 'yan wuta su shiga diwanin masu arziki 'yan aljanna wayan da in kuwa suka ju wayan tallawa idan suka juya suka bar imani to fa alamu ku sani annan la Allah huwa maulaku shine majibincinku shine mai taimakonku mai jujjumtan al'amarinku niman maula ma dalla mai taimako Allah wa niman nasiru ma dalla niman maula ma dalla shugaba Allah wa niman nasiru ma dalla mai taimako shi Allah Allah ka taimake mu. Mm-hmm. walamu ku sani anna maganin tun abinda kuka ribata a gun yaki a kaskun minar kufari ko ka ɗauke da kafai ƙarar tilas min shayin na komai babba da kankani da mai yawa da kadan to fa'alillah humsahu Allah shi yake da humsinsa ya murfi Allah yana umarni cikinsa zai yi umarni cikinsa abinda Allah ya so shi ne zai umarni da shi abinda kuka samu a gun yaƙi abinda kuka ribace shi to Allah ne yake da humusi humusi wato abin a kasa abin biyar guda ɗaya rabon na Allah ne wani rasuli ɗaya kuma na manzon Allah ne da annabi da mutanen gidansa shi nasu ne wani zurfi bai da ma'abutan zumuncin annabi ƙarafat nabi sallama min bani hashim wa bani mudalibi wani ya kama da marayu marayun musulmai allazina halaka aba'um wanda iyayensu suka halaka wahun fukara su alhali su matalauta ne to wayannan wal masakin da miskinai zulhajati minal musulmina masu bukata daga cikin musulmai wani sabili da ɗan hanya shine wanda ya yanku yana tafiya cikin hanya na musulmai to su ne suka cancanci wayannan sauran humusi guda sauran humusi guda biyar hudu ina alama kanar simu akan yadda abinda annabi yake raba min annali kullum akwai da kowa humusal humusi humusin humusi su guda hudun nan wato ɗaya na Allah ne da manzon da kuma manzon Allah sauran humusi guda biyar da zumuntan annabi da marayu da miskinai da mata marayu to wayannan su suke da sauran sauran humusaidin sai a raba a tsakaninsu abin da ya saura na baitul malin musulmai ne yawa amma shi humusi guda hudu nan ya ce na masu yi ban yaƙi ne a raba musu in kundin amintu bila in dai kun yi imani da Allah to ku san haka wa ma'azanna idan da abin da muka saukar da shi alhamdulillah kan bawanmu shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam abin da shi ne abin minal mala'ikati wal ayati na mala'iku da ayoyi abin da muka yauce yauce yawmal taqal jama'ani ranar da jama'a biyu suka kara a badar alfariki bainal haƙi wal badili wanda yake raba tsakanin ƙarya da gaskiya yau maltakar jamani ranar da jama'a biyu suka kara su ne musulmai da kafirai a badar to abin da aka samu haka za a kakkasa shi wallahu allah ala kulli sha a bisa dukan komai kadirun mai uku ne saboda haka akwai daga cikin taimakon Allah akwai nasa ikon Allah ya taimake ku da karamcinku tare da yawan wayancan ga su da makamai domini shi ne ya ce ranar da jama'a biyu suka kara da musulmai da kafirai a bayar izan fi yayin da ku muminai kuke bin wata a tudu alkusuwa makusaci kuna kusa da madina wariya bilamin aini a gajiya shi ne bil udwati ayi rufa ma alkafa udwati ko kuma a ce ituwati kuna gefen rafi amma ta hanyar madina kun fi kusan da madina wa su kafirai su kuma kafirai bin wata suna tudu alkusuwa mai nisa suna nesa da madina wagrabu karabka da aka zo tariya su ne iru da muka faɗa jiya su kuma sun zame asfala minkum suna kasa da ku sun bi sun wuce suna bakin kogin maliya walau tawatin da kun yi alkawari a ce rana ka za a hadu a yaƙi da alkawari aka yi ku da jama'a masu yawan nan laktalaftun da kun saba filmin yaji cikin alkawari saboda haka Allah ya hada ku ba da nufin ku ba walakin Allah walakin amma Allah ya hada ku ba tare da alkawari ba liyaqliya Allah don Allah ya hukumta amran al'amari kana mas'ulan wanda ya zama maf'ula wanda ya zama dama shi za a yi Allah ya sani a saninsa haka ne wa huwa nasrul islami shine taimakon musulunci wa mahakul kubri da shafe kafirci fi fa'ala zalika haka Allah ya yi domin mai Allah ya haka ya ce li halika ya hada ku babu nufi ba ku da yawa su kuma suna da yawa kuma ba ku yi alkawari ba da an yi alkawari Allah ce da an saba amma abin da ya sa Allah ya haka liyali kaman halaka domin wanda ya halaka ya halaka an bayyana tuggan hujja bayan hujja wanda ta tsaya kansa shine taimakon musulmai tare da karamcinsu akan yaƙi mai yawa mai ƙarfi na kafirai li halika ma ala don wanda ya halaka ya halaka an bai matakan hujja kuma waya wayaya wanda ya rayu mai imani ya rayu an bai matakan hujja wallahu Allah wa inna la ka san Allah la sami'un wallahi mai ji ne alimin masanin abin da yake aikatawa saboda haka Allah ya aikata muku haka ne ka tuna mana annabi izini kawun lau lokacin da Allah ke nuna muka su fi manamika baccinka kalilan su kaɗan ne ka gubar da biya zabaka har ka bai sahabbanka labari ka gansu ba su da yawa ka ga ikon Allah walau alakam da ya nuna maka su kasiran da yawa kace suna da yawa a yi lafa shi da mumine sun ji tsoron tareyansu wata tanazana atun da kun yi jayayya filamin cikin al'amarin kamar mutanen annabi musa wanda suka da suka ga amalika ai kaga da aka musu sun tsoron su walakin Allah sai dai Allah sallam ya kubutar da ku daga tsorata daga firgita da tsorata min alfashari wa tanazul na ga tsoronsa da jayayya inna shi Allah alimun masani ne da abin da yake aikatawa bi za ta suru shi Allah masani ne bi za ta suru da abin da yake kulle cikin zukatan mutane duk abin da yake zukata Allah ta'ala ya san shi muje ويذركموهم katina yayin da Allah yake nuna muku su kafirai din yana nuna muku ku muminai sai ya nuna muku izalta kaitu yayin da ku kadu kuna yaki fi ayyunukum cikin yakin ku kalilan ka ai idon ku kuna ganin su kadan ne ya nuna ma annabi a mafarki su kadan ne an zo ana yakin ma Allah ya nuna ma musulmai annan sun fi su ya rubi uku amma sai suka gan su kaɗan suka gan su kaman ba su ce saba'in ba ko ɗari alhali ko su mutum dubu ne me yasa aka yaka litu kaddim alim don ku gabata ku yaƙe su kada ku ji tsoronsu wayu kallilukum yana karamta ku fi ayuni ma idonsu su ma a idan su suna ganin ku ku kaɗan ne liyar dumu ala don su gabata walayar jiwukan su koma an ki talikum ga yaƙi ta ku wa haza ƙablar iltihami wannan tun ba a cuɗanya yakin ba ne allah ya nuna musu musulmai sun gansu kaɗan su ma suna ganin musulmai kaɗan tun ba su ma yaƙi ba falon malta hama lokacin da aka cuɗanya yaƙi a rahun sai nuna musu iyahun gare su ya nuna musu su misalai misalin su biyu ne abu buɗe ƙofar na rahudu sai nuna musu su su su sai nuna musu su su su su su su womu alam su ya nuna musu iya mu gansu ya gansu misalin su biyu ne kamar yake da cikin ali imran don me aka yi haka liyaglallahu domin allah ya hukumta amuran shi al'amari kana da ya zama maf'ulan abun hukumtawa wa ilallahi gun Allah ne turjawul umuru sha'ani duk za ta koma duk sha'ani na koma da na komai gun Allah zai koma ya saka mu je
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ya yi allazina amanu ya ku muminai zalakitun fiyatar idan kun haɗu jama'an kafirai to fasbutu ku tabbata kar ku ji tsoronsu ku yage su ku tabbata kada ku gudu wala wala tan hajimu kar ku watse waskurullah ku ambaci Allah ka shirin da yawa ku roƙi Allah ya ba ku nasara lokacin da istijaba lokacin da musulmai da kafirai da su yaƙi to lokaci ne na istijaba Allah ka amsa mana la'allakum do kutuwa muna tuflihuna ku ji ku yi rabo mu je
وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتصبح بنيتكم واصبروا إن الله مع الصابرين wadi ula ku biye ma Allah cikin abin da ya ummune ku wa rasulahu da manzonsa cikin ummuninsa wala tanazahu kada ku yi jayayya kada ku mu'minai ku yi jayayya idan ku yi jayayya sai ku yi sabani tsakaninku in kun yi in kun yi sabani kuma fatabtalu sai ku tsorata saboda haka saboda haka jayayya bai da alheri shi ke kawo tsoro idan kun ka tsorata wata sabari kun karfinku sai ya tafi da daulanku da mulkinku da daulanku duk sai ya zama sun tafi don saboda jayayya kafiran su ne abu jahal da wanda yake tare da shi sun kai- sun kai juba har sun zo juba su kafin to shi kenan sai manzon abu su biyana ya zo musu ya ce ku koma gida kawai rakuman ku sun tsira komai naku ya tsira sai abu su ya ce abu jahal ya ce a ai ba za mu koma ba wallahi sai mun isa badar mu sha giya a gun a yanka mana raguma mu ci nama a gun kuma mata ku yangi su mana waka kun su yabe mu domin laraba su samu labarin yadda muka yi domin a ji tsoronmu wato wai in yayi haka an san su ba su tsoro kenan to kuma musulmai kar ku ji tsoro inna la Allah ma sabili yana tare da masu haƙuri Allah ka taimake mu Mhm.
ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ولقاء الناس ويصدون عن سبيل الله Mhm.
والله بما يعملون مخبرين
to Allah ya ce dai kar ku yayya sai in kun yi sai kai- kai- sai ku tsorata sai kuma karfin ku ya tafi to shine yace wala ta kunu kai ku zama نعم الذين يرجون kamar wayanda suka fita min diyarin a gidajensu نعم domin su hana wasu sun su wato kada taɓa dukiyarsu sun fita saboda haka badaran girman kai ne wariya'an da riya su ne abuja wanda har an ce musu in dai don ragumanku ne da dukiyanku ya ku kuta komo sai suka ce "A, ba za mu yi haka ba sai mun kai badar sai ta sama da zalika don mutane su ji labarin haka kaga wannan riya ne wai duna suna tara mutane an sabili lai ga addinin lalla kada ku yi haka wallahu Allah bima ya amalu da abinda suka aikata ai muhidu ya kewaye su ilman bai jahin da yi
صدق الله العظيم
da bismi menene Mhm. annabi ya san ne, wai- wani ne yake tambaya menene manzon Allah yake so gun al'ummarsa abinda yake- annabi yake so gun al'ummarsa bayan kalmar shahada idan sun riƙe addininsu annabi yana son su zama abu ɗaya wanda ba su jayayya tsakaninsu ba taɓani tsakaninsu wani bawan Allah ne iyayensa sun rasu matansa biyu sun rasu ya ce a kowane daren juma'a Allah ya taimake shi ya kan yi ma iyayensa ya kan yi babansa ƙulhuwa kafa ɗari yatimansa ƙulhuwa ɗari matansa ƙulhuwa ɗari ɗari kuma sauran musulmai duka yakan musu ai yaka musu ulhuwa kafa hamsin ya ce wannan ya yi daidai ya yi daidai haka ake suma kowane musulmi ya yi daidai ƙoƙarinsa daga ulhuwa daga kafa uku har zuwa kafa dubu mutum ya zama yana yi ma iyayensa wannan abu ne mai kyau Ya- yana da kyau kwarai da gaske domin mamata suna son addu'a annabi dama ya ce idan mutum ya rasu aikinsa duka ya yanke gun Allah sai dai abu uku shi ne ya faɗa sadaka- sad- sadaka mai gudana ko ilimi wanda ake amfani da shi ko kuma ɗan kirki wanda yake masa addu'a to mamata mu ne ba mu gani amma ranar daren juma'a duka wato sukan zo bakin kabarinsu addu'an da ake musu sai ana ci- shi ne ake tu- tufa kyauta wanda bai samu addu'a ba sai ya bakin ciki duk wanda iyayensa suka mutu sun ran daren juma'a ba mu ka musu addu'a ba ranar juma'a baka musu addu'a ba to su tufa kamar yadda ana yin wato biki kowa ya kai malan wasa ba ba ba kyau kamar yanzu ran ran irin ran sallah saboda nuna farin ciki na ce muka kai abinci ma kowa to wanda duk aka masa addu'a wannan addu'an ana ce tufa to za su fita kan kabarinsu suna karɓan kyautotin da ake musu shi ne addu'a wanda kuma shi ya- bai samu ba sai ya koma da bakin ciki to saboda haka mu lazimci addu'a ma iyayenmu a kowane lokaci musamman daren juma'a da ranar juma'a yawa in baka samu mai yawa ba haka ma to ka yi kaɗan amma kada ka zama ka manta iyayenka kai ma za a manta ka yawa Allah taimake mu Hmm?
ne yake yawan fito masa a kowane lokaci shi ne yake so malam ya ƙara masa bayani a yadda zai gudanar da ibadarsa
wani bayan Allah ne ya ce mazi ne yake fitowa jikinsa jiya wani ya ce yakan fito so uku ko ko fiye da ko amma wani kuma ya ce yawanci yana fito masa mazi a ba shawarar da zai rika yin ibadansa mazi da jiya mun ce hukuncinsa a- sai a wanke shi da ruwa idan mutum wazi ya fita sai ya wanke in ya taba tufansa ya wanke in ya ta- ya kuma kuma ba al- alkalaminsa za- zakarinsa duka ya wanke shine hukuncinsa to idan shi yana yawan mazi yaya ne hukuncinsa in ya fi haka to ya zamo ba nadiri ba kenan ya zama mai lazumta kullum saboda haka sai ya yi ibada isa tare da mazin ko da ya nafta sai ya yi ibada su kuma Ba- ba dai yi sa- sake da ibadan ba Allah taimake mu To, wasu ne wanda suke neman addu'a Allah biya musu bukatunsu amma daga ciki akwai wanda ya ce mahaifiyarsa tana mai ba su lafiya ba su lafiya to Allah warkar da ita akwai kuma wani wanda ya ce daga cikin addu'an mahaifinsa bayi da wadata to shi ma Allah ya hore masa Ad- eh, wato addu'an ad- eh, em, mutum wanda bai da wadata abinda zai yi umarni da 'yan musulmi ba tara dukiya kawai shine wadata ba wadatan zuci idan kana yi ka yi ta istighfari kullum in kana istighfari niman Allah ba zai yanke gare ka ba ɗaya kenan idan mutum talauci ya masa yawa in ya shiga ya zo dukkan da ya fita in ya zo gidansa yana ta kofan gidansa ce bismillahi ya karanta kulhu ya shiga in yana yin haka annabi ya ce Allah zai wadata shawa wadata makwatansa amma lazimta ba kai ka ji so daya kai lazimta duk gunda ka fito in ka zo gidanka za ka shiga ka- kana ta kofan gidanka ka ce bismillah sai ka karanta kulhuwar lahu idan kana yin shiga gidan da ka Allah zai wadata ka har ma ya wadata makwabtanka Allah taimake mu Allah taimake mu kuma yi salatu annabi goma Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta ma iyayenmu Allah ya gafarta ma iyayensu Allah ya gafarta wa malamanmu Allah ya gafarta wa malamanmu Allah ya shirya da mu Allah ya shirya mana jama'anmu Allah ya shirya mana da yayayenmu Allah ya shirya mana da matayenmu Allah ya shirya mana da zuriyarmu Allah ya ba mu alheri don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya ba mu kwanciyar hankali don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam akwai fitinu da yake neman yin abu a duniya shine wai amurka sun kai kayan yaƙi a iran suna da su yaƙi to allah sauke wannan abu in kuma allah ya tabbatar da abin zai yi wanda aka cuta shi allah saka masa allah saka mutu mutunanta ayatu kusi allahu la ilaha illa huwa al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawmun lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi من ذا الذي يشفع عنده إلا باسمه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يهدون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم Allah kiyaye mu Allah kiyaye addinin mu Allah kiyaye mutuncin mu Allah kiyaye mana gidajen mu Allah kiyaye mana garurukan mu Allah kiyaye mana kasanmu abinda muka mallaka duk Allah kiyaye shi don albarka annabi sallallahu alaihi mu karanta alam nashra alam nashra laka sadraka wa wada'na anka dhanaka alladhi anqala dhahraka wa rafa'na laka dhikraka fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idha faragta fansab ila rabbika farghab Allah ya mana buɗi na alheri Allah sauke mana dukkan al'amuranmu Allah ya yi mana dukkan damuwanmu Allah ya ba mu da hala duniya da lahira don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam ya'yan musulmai da suke neman ilimin addini da ilimin zamani da kuma sana'o'i na zamani na rayuwa Allah sauke musu Allah ya ba su basira a kai Allah sauke musu Allah sa ba su nasibi a ciki Allah sa abin ya umfane su ya umfani musulmai da musulunci don albarka na musulun dukkan mai wani sana'a ko abin da ya kowa abin da ya kira da shi Allah taimake shi Allah kama sauki a ciki duk sana'o'in mu Allah sauke mana Allah taimake mu yan kasuwan mu Allah taimaka mana almajirai Allah musu gudu sarakuna Allah musu buri kowa da kowa Allah masa buri duk abin da muke nema Allah sauke mana Allah raba mu da wahala Allah raba mu da bakin ciki a duniya da lahira don albarkan annabi sallallahu alaihi wasallam inna anzalna fi lailatul qadr ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khayrun min alf shahr تنزل الملائكة وروح فيها باسم ربهم من كل أمر سلام يتامى بين الفجر الله كمنا البركة الله كمنا البركة دون البركة على النبي الله كمنا البركة البركة wannan taro namu don albarka annabi abinda duk muke nema Allah ka ba mu albarka duk abinda ka ba mu Allah ka masa albarka Allah ta turo albarka a ƙasarmu Allah ta turo albarka a garinmu Allah ka mana albarka a angoyinmu Allah ka mana albarka a gidajenmu Allah ka sa albarka a hannunmu don albarka annabi da alkur'ani bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله مكانت بسم الله da fatiha da niyya Allah biya bukatunmu abinda ya gagare mu Allah ya mana maganinsa abinda muke nema Allah ya hore mana kowa da bambancin bukatarsa Allah ya sani Allah ya biya mana bismillahir rahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك فقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تولو الميعاد